المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo ga Allah subhanahu ta'ala da godiya cikin ikonsa da huwa cewarsa rayuwarmu ta sake isowa wannan rana yau rana ta biyu cikin wannan wata na tara wata ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna haduwa a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib a gandun Wambai nan cikin garin azarai don jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudun hali cikin wannan tafsir na raddul azhani ila ma'ani alkur'an na sheikh abubakar muhammad gumi rahimahullah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka jiya mun tsaya wato aya guda biyu ne mu karanta ko? mun tsaya aya ta ɗari da uku yau za mu tashi aya ta ɗari da hudu insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون
Na'am. Jiya mun ji aya wanda ta ta'allaka dangane da tauhidi. Nan malai shimfiɗa ga waɗannan ayoyi da ke tafe. Yace walamman taha bi dhikr dalail at-tauhid wal qudrati wal hikmati wal ilmi wal ilahiyya. Yayin da aka tuke batu inda aka ambaci wasu dalilai a baya. da suka nuna kadai cikin Allah subhanahu wata'ala kana kuma da kudura ta Allah subhanahu wata'ala kana kuma da hikima da ilimi da cancantar Allah shi kadai ne abin bauta ila idrakihi ta'ala lil absar wa hiya la tudrikuhu aka tuke batun wajen ambata cewa wannan ganne da Allah yayi wa bayinsa a duniya ba za su iya riskar Allah ba kuma ko da a kiyama Allah ba a masa ihata a wajen kallo Allah shi ne yake riskan gannai lafatan nazara ilal basa'irul batina to yanzu da ake magana a kayin gani na bayyane sai kuma aka waiwaye wajen ambato dangane da gani kuma wanda yake ɓoyayye gani na zuciya liyantafi abiha nasu li'idraki ma'ani sifatil ilahiyya domin mutane su amfana yadda za su iya riskar ma'anoni na siffa ta Allah subhanahu wata'ala faqala to Allah madaukaki sai yake umarni ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce qad ja'akum basairu min rabbikum wato annabi ya ga yawo mutane cewa hakika ja'akum basairu min rabbikum basair jam'i ne na basira hakika basira ta zo muku daga wajen ubangijinku ala lisanin nabi sallallahu alaihi wasallam a bisa harcen annabi sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da basira wa huwa an-nuru allazi tubsiru bihi an-nafs yadda idanu yake gani na ababen da suke bayyane to basira wannan ana ce shi albasar waccan kuma albasira akwai bambanci albasar shine gani bayyananne wanda idanu yake gani albasira shi kuma shine gani boyayye wanda zuciya ce take fadaka ta iya ganewa abu zuciyar da bata da basira bata iya fahimtar hikima ta Allah subhanahu wataala bata iya fahimtar ma'ana na addini da shari'ar Allah subhanahu wataala da basira ne ake gane wannan kamar yadda da idanu gululu shi kuma ake iya ganin abin da yake bayyane to don haka nan ma ne ce wa huwa nur allazi tubsiru bihi an-nafs basira basair shine jam'in sa ana nufin haske wanda zuciya take gani da shi ai arruhu wanda ran mutun yake iya fadaka dangane da sakon da Allah ya aiko kama annal basara huwa an-nur allazi tubsiru bihi al-ayn kaman yadda albasar shine gani wanda idanu yake yi ya kalli abu zuciya ta amshi sako to ita kuma zuciya tana fahimta wato yanzu ga, ga karamin misali ido zai iya ganin wuta ko ba haka ba zai iya ganin maciji ko ba haka ba ne zai iya ganin wala'alla wata dabba da za ta iya ko kura ko zaki idanun shi ne yake sanya wa ɗauki mataki akan wannan zuciya ce ko yanzu wanda yake ba shi da hankali misali wanda yake da motsin kwakwalwa zai iya ganin maciji sai ya kai masa hannu ya kama zai iya ganin wuta yaro ƙarami da ba shi da wayo zuciyarsa ba ta faɗaka ba zai iya ganin wuta sai ya mika hannu ya ce zai a ɗauka abin sai ba yi sa'awa sai ta ƙona shi tukunya ya ta kuka to wannan shine albasar yanzu abin da ya rasa albasira to she saka mutum zai iya ganin hujjoji da Allah subhanahu wata'ala ya shimfida a cikin alkaun ya ga sama ya ga ƙasa ya ga halittun da Allah ya yi idanunsa ya gani amma in ba shi da basira zuciyarsa ba za ta ga girman Allah ɗin ba amma wanda yake da basira shine sai ya ga abin da Allah ya halitta wannan sai ya ƙara masa sanin girman Allah to shine na ake magana dangane da albasira shine aka kawo shi jam'an wato basair wal maqsud bil basair huna al hujaj wal adilla abinda ake nufi da basair anan jam'i na basira hujjoji dalilai wanda idan zuciya fadakakkiya ce za ta gamsu ta san kadaicin Allah sun zo muku daga wajen ubangijinku wahiya ayatul qur'an shine ayoyin alqur'ani min rabbikumullah wanda ya zo muku daga wajen Ubangijinku Allah almustahiqqu lil ibada wanda shi kadai ya cancanci abota masa walima taqaddama lahu min as-sifati ad-dallati ala qudrati gami da abin da ya gabata can baya na wasu siffofi da aka ambata na Allah subhanahu wataala waɗanda suke yin dalili akan Allah shi adda iko wa ilmihi suke nusar da bawa dangane da ilimin Allah wa hikmatihi da kuma duk abin da Allah ya yi bisa hikima yake yinsa wa wahdatihi kuma shi kadai yake ba shi da abokin tarayya balle mataimaki don haka bayan da waɗannan hujjoji suka zo Allah ya ce faman abasara duk wanda ya gansu ai abasaraha wanda ya ga waɗannan hujjojin zuciyarsa ta faɗaka ta fahimce su fa'amana yayi imani da Allah bisa abin da aka faɗa na shari'a falinafsihi to makansa fa yayi ma sakamako yana komawa zuwa gare shi ne dadin shine zai riska amma fa bai rika Allah da komi ba Allah baya bukatun gudunmawa kada mu tsammata in mun yi imani da Allah mun yi tubotar Allah mun yi wa Allah alfarma wallahi ba mu yi ko dai da mu bauta wa Allah da aki bauta mu Allah duk ɗaya ne a wajen Allah ma wanda ya bauta masa shine zai amfana domin Allah ya ce ya masa tattalin dadi wanda yake bauta ma Allah shi zai cutu dan ya ce zai masa horo amma wai bautar ta ƙari Allah da wani abu babu daya inda bauta tana amfanar da ubangiji bautar mala'iku ta ishe shi mala'iku ba sun fi mu yawa sun fi mu ƙarfi mu ga munan yan tsagudi sai da gima dan adam gashi nan cikui haka nan dan kankani yanzu ko aljani aka sa duk sai rufe mana masallacin nan ya hana kowa fita ko ba haka ba to balle mala'ika ai mun ji aya jiya wala qara'ahu bil ufuqil mubin cikin bayanin shin annabi ya ga ubangiji ko ai ya ga ubangijinsa ko kuwa ai mun ji bayani jiya ko ganin mala'ika jibril da ya rufe masa saddan izamu khalqihi wato girman halittarsa ya rufe masa sayarin samaniya ɗaya ne daga cikin mala'iku kuma bai kai kusa ma da wasu mala'ikun ba a girman jiki ba wai daraja ba to kaga mala'ikun Allah suna bauta ma Allah kowane lokaci yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun dare da rana tasbihi suke suna bautar Allah ba sa fatarar bauta ba sa dainawa ba lokacin da zaka ga mala'ikan Allah baya bautar Allah kullum bautar Allah suke to shi sakanan Allah ta'ala ya kawo mana a matsayin gorantawa da kuma nusarwa faman abasara duk wanda ya fahimci saƙon da annabi ya zo da shi fa amana kuma ya imani fa li nafsihi to makansa ne la'anna thawaba ibsarihi lahu domin sakamakon wannan basirar da ya samu har ya amfanar da kansa wajen bin Allah sakamakon gare shi yake in banda ubangiji ya halicce ka ya maka komai ba wai cewa ce ka biya shi ba yanzu ido yan an ce ka biya ka shiga uku ko hasken da yake bayarwa nawa ake biya a nefa ai da yawa ko ina mu yanzu ne fa harajin 2000 suka sa mana bamu san ta wani sama ta wani ƙasa suka sa mana harajin 2000 kowane wata a masallacin Allah harajin 2000 in an sa 2000 sai ta bata bamu san yaushe aka sha wutar ba to ga hasken ubangiji nan a sama da yake bawa mutane anini baka bayar ba duk abin da ka tattara wanda ka san karfin jiki ka bauta ma Allah Allah ne ya maka shi ya baka in ka sha ruwa ka san karfin jiki ruwan waye halitta shi abinci idan ka shuka ai ka ce wai watakila kai ka asalin irin da ka samu ka shukan waye halitta kuma a yayin da irin ya fito wane ne ya baka wannan amfanin Allah ne ya baka dan haka babu abin da dan adam zai ga wai shi ya yi aiwatar da ya amfanar da kansa da wani abu ba daga cikin arzikin Allah ba kuma a hakan saboda karamci na ubangiji sai ce to bauta mun idan kai wa Allah bauta kuma sai Allah ya ce to nayi farin ciki da kai saboda na maka umarni ka bi sai kuma Allah ya ce duk abin da kai na lada na aikin nan da ka aikata na baka lada daya kuma zan ninka ma sau goma bonus rahama ce ta ubangiji kuma har ma sai ya ce maka in wannan bautar kai ta yi kai ta yi har lokacin da na amshe rayuwarka to akwai wata rayuwa kuma wanda tafi wannan mai daɗi idaninka bai taba ganinta ba zuciyarka ba ta taba tsinkaya ba kunnanka bai taba jin labari ba karamci ne na ubangiji don haka duk wanda ya bauta ma Allah faman abasara duk wanda ya samu basira ya fahimci addinin Allah yayi abinda Allah ke so fali nafsihi to makansa yayi wa man amiya amma fa wanda ya makanci anha yaki ganin gaskiya bayan an nuna masa ya ƙi amfana da ita bayan ya ji fadalla kana ya ɓata fa'alaiha to a kansa ne wannan ɓatan ya fada bai cutar da kowa ba wa Allah salil insani illa masa wai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan buga aiwa ba da idolalihi narko na ɓatan nasa a kansa yake kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin wata aya famanihitada fa inna ma ya hata dili nafsi wa man dalla fa inna ma yadhillu alaiha duk wanda ya shirya to ya shirya ne ma kansa wanda ya bata kuma kansa kawai ya cutar wama ana alaikum bihafiz shi dan sakon manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce gaya mana ni fa ban zamanto mai tsaro ne akan ka ba ba wai annabi Allah ya aiko shi ya tsaro ne akan mu ya tilasta mu sai mun ba abin da Allah ke so mun ba aikin sa bane shi yazo ya isar da sako ne kawai dan sako ne ya zo ya ce ga abin da Allah ya ce yake so ku yi ga abin da baya so ku yi ga hakikanin al'amari kuma annabi ya zo ya isar da sako aikinsa kenan wanda kuma ya so ya bi wanda yake kuma ya ƙi amma da gargadi da albishir ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka annabi bai zama to raqibun bali a amalikum shi ba wai mai tsaro ne ga dangane da ayyukanku ba innama ana nadhir ni na zamanto mai gargadi ne kawai Allah ta'ala ya ce wa kadhalika kuma kaman haka kama bayyana ma zukira kama yadda muka bayyana abinda aka ambata dinnan na ayoyi nusarriful ayati hakanan muke bayyana ayoyi dake dake nusarrifu muke jujjuya su ainu bayyinu muke bayyana su li'tabiru domin mutane su samu lura wal yaqulu kuma waɗannan hujjoji suna zuwa wa mutane ne domin Allah ya jarrabi wasu waɗansu su yadda wasu kuma liyaqulu ai al-kuffaru fi aqibati al-amr kafirai a ƙarshen al'amari sai su ce bayan annabi ya isar musu da sakon fa sai an gama musu bayanai duka sai su ce da rasta ko ya kaje kai wai suna zargan annabi koyowa yayi a wajen wasu darasta wato bi wazni qatalta ai kutubal mabdina darasta kutubal mabdina shine ma'anar wato kaje ka karanto ne a littattafan waɗanda suka wuce littafan yahudi littafan nasara sauran littattafa na labaran mutanen da kaje ka gano kaso kike faɗa mana to kaga Allah subhanahu wataala domin ma ya magance masu irin wannan batutun a zamanin annabi ila qiyamis sa'a don ya magance su don har yanzu akwai wanda suke cewa annabi kwafo waye wasu yahudawa suna cewa annabi kwafaye a cikin a cikin littafinsu wasu kirista suna cewa ai ya gano ne a cikin linjila har a yanzu akwai wanda suke faɗan haka cikinsu haka a daɗin ma kafirai ƙuraishawa su ma sun faɗi haka to domin a buge bakin tsanya dama Allah ta'ala sai ya tsara annabi ɗin annabi bai iya karatu ba annabi bai iya rubutu ba ya ɗauki alƙalami ya rubuta bismillahir rahmanir rahim annabi iya rubutawa ba idan an rubuta annabi ya karanta abin da aka rubuta annabi iya karantawa sai Allah ya hana shi koyan letters sai annabi ya zamanto unlettered kamar yadda ake faɗa shine ladabi ko ai baka isa ka ce annabi ya ignorant ba sai dai ka ce masa unlettered wanda bai san haruffa ba haka annabi Allah ya yi shi Allah ya ce wa ma tattlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba almubtilun baka taba gabanin qur'ani ya sauka maka baka taba karanta wani littafi ba dan baka iya ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin baka kasance kana karanta wani littafi a gabanin alqur'ani ba baka iya karantawa ba wala takhutuhu bi yamini kuma baka taba rubuta rubutu da hannunka ba da damanka baka taba rubutawa annabi bai iya rubutawa ba shi yasa kai zo a shahararren kissa wanda ta inganta na bai'atul hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi yarjejeniya tsakaninsa da wakilan quraishawa lokacin da suhail ibn amr da mikris suka zo wa annabi a matsayin wakilan ƙuraishawa aka yarjejeniya na bai'atul hudaybiyya sai umarci aliyu bin abi talib ya ce ya rubuta annabi ne yake gaya masa abin da zai rubuta yana masa shifta sai annabi ya ce ka rubuta hadha ma salaha muhammadun rasulullahi quraisha wannan shine abinda muhammad manzon Allah ya yarjejeniya da quraishawa sai su halbin amur ya ce ban yadda a rubuta haka ba soke aliyu ya ce ba zan soke ba sai ce to ba za a yi sulhun nan ba kuwa don mu ba mu yadda cewa rasulullahi inda mun yadda rasulullahi ne ai da ba mu zo mun yake ka ba ai ba mu yadda mu abinda muka sanka muhammad ibn abdullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aliyu bin abi talib soke ka rubuta muhammadu dan abdullahi shi kuma aliyu bin abi talib abin ya masa nauyi ba kin biyayya ne ga annabi ba a girmama annabin ne ya tabbata rasulullahi ne yaushe kuma wani kafiri a lokacin bai musulunta ba shi masu hayal yaushe za a ce kuma shi zai ce a soke kuma annabi ya aminta da annabi ya ga aliyu kamar zai gardama ne sai ce tambaya ce ina ne rasulullahin yake kaga ishara kenan annabi bai iya karantawa ba sai aka nuna masa inda aka rubuta rasulullah sai annabi ya dauki alkalmi sai ya soke gurbin da aka ce masa nan ne rasulullah sai ya soke sai ya ce rubuta ibn abdullahi a wajen to don haka Allah ya ce wa ma tatlu min qablihi min kitabin wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idhan lartaba almubtilun baka taba rubutawa a gabanin sa ba baka taba karantawa a gabanin sa ba inda ku haka ta zam ka iya rubutu ka iya karatu lartabal mubtilun masu sankawa barna cikin sakon Allah sai su yi shakka sai su ci ai karantowa yi bal sai Allah ta'ala ya ce ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm wa ma yajhadu biha illa adh-dhalimun wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun Allah ya ce a'a ayoyi ne da aka aiko maka daga Allah aka taskance su a kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi suka haddace alkur'ani kuma Allah ya ce ya yassara alkur'ani kaga kuma littafin sai ya zamanto gagarabadan makaranta gagarabadan marubuta har yanzu inda qur'ani ba gaskiya bane arnan da ba sa san addinin Allah suka dage sai sun nuna cewa wannan qur'anin ba gaskiya bane wallahi da sun yi probing amma sai Allah ya gajiyar da su kai tun annabi na raye aka musu kalubale a Qurayshawa aka ce musu idan har kuna shakka dangane da abin da Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku zo ku koda da sura ɗaya ne wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ku zo koda sura ce mafi karanci suka gagara kai daga baya sai aka da farko kafin a ce sura ɗaya sai aka ce musu su kawo bi ashra suwar muftarayati ku kawo surori guda goma da kuka kaga masu kama da alkur'ani ba labari ba kawai a ya zamanto akwai shiriya akwai fasaha akwai balaga akwai kama zuciya ƙur'ani ne za a karanta maka ji zuciyarka tana girgiza to a kawo masu kaman haka guda goma da suka gagara sai Allah ce to yanzu ku zo da koda ɗaya ai kuma larabawa ne kun ce annabi ne ya kaga kun ce yaro ne to ku manyan da kuka iya fasaha ku waɗanda kuka zan kuna da ilimin a ƙaddarawa ku sama da shi ku kawo in har ƙagawa ake to kuma ku ƙago ko da sura ɗaya ce ko da kamar inna ɗaya na kalkausar fasalli li rabbika wan har inna shani aka huwal abtar ai kaga ita ce mafi karanci a cikin qur'ani ku kawo irin wannan amma sai suka gagara to amma duk da wannan da Allah ta'ala ya tsara annabinsa sallallahu alaihi wasallam dan ya bada kariya a alqur'ani amma duk da hakan ba a kubuta ba sai suke cewa da rasta ai karantawa kai ai kutubal mabina wajita bi hadha min haka zo da wannan alqur'anin daga wadancan littattafan wa qur'a bi wazni qatalta akan karanta da rastan nan a bisa ma'aunin qatalta ai darasta kenan ai zakarta ahlul kitab in an ce darasta ka je ka koya in an ce darasta kai muzakara tattaunawa kai da ahlul kitabi sai suka nuna maka gashi kuma dama suna faɗan haka shine Allah ta'ala ya musu inkarin cikin suratul nahl walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin wa fi qira'atin aw ta qira'a kuma darasat ma'ana akan karanta darasta ko darasta ko darasat ko wacce kowace kira'a kuma da ma'anarta ta bambanta da yar'uwar in an ce darasta to ka je ka koya ne a wajen ahlul kitabi in an ce dara wato littattafan baya ka je ka karanto ka koya a ciki in an ce darasta a wata kira'a ma'ana ka je ka yi tattaunawa ne da ahlul kitabi har ka fahimci wannan abin to tattaunawa da ahlul kitabi su gaya maka abinda kuma zaka zo ka ce abinda suka yi nasu suka yi riko da shi ƙarya ne ma'ana sun yi cushe a cikin littattafan su ai kaga ba za su yadda su koya masa wannan ba in su ne malaman nasa to idan kuma an ce darasat an karanta shi biduni alifin wa sukuni ta ai qadumat wa afat wato an ce darasat ai zahabat kenan wa afat abinda ya tafi ya shafe shine darasat eh ai darasat darasan wa durusa ma'ana abin da ya riga ya goge ya shafe to wai idan an karanta da wannan kira'a kuma li yaqulu darasat wato domin waɗanda ba su yi imani ba su ce abin da kake faɗa labaran mutanen da ne da ya riga ya wuce an shafe su a tarihi zaka tsorata mu da adawa da samudawa da fir'auna da ai wannan labarin su ya wuce sun zamanto tsofan zance to duk da kaga ba magana ce ta yabo ba kushe suke yi ai kadumad wa afad yushiruna ila annaha min ahadith al-awwalin suna yin ishara cewa wai abinda annabi yazo da shi na sako yana daga cikin labarbaru ne na mutanen da kawai kuma Allah ya ce walinubayyinahu kuma mun aiko maka wannan sakon domin mu yi bayanin alqur'anin nan wa in lam yuzkar koda ku ba ambace shi ba la'annahu ma'lumun domin shi alqur'ani bayyananne ne sananne ne a wajen ahlul kitabai to Allah ya ce walinubayyinahu liqaumin ya'lamun domin mu bayyana shi ga waɗanda suke da ilimi a cikin yahudu da nasara li'annahum humul ladhina ya'rifuna qimatahu sune za su iya sanin kiman alqur'ani idan alkur'ani ya sauka sai dai su ki yadda da shi amma sun san kimarsa eh sun san kiman alkur'ani amma sai dai su ki yadda da shi ai shi saka Allah ya goranta musu ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san alkur'ani ko kuma sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu daga ganin annabi sun san shine annabin gaskiya don haka alkur'ani sun san gaskiya ne amma kawai ki suke yi ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على المصابرة سنة الله تعالى يا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ya doge wajen haƙurin da yake yi dangane da ƙarya tashi da ake yi ka san babu abu mai ciwo ka san kai akan gaskiya kake kuma wani ce ba haka ba ne abin yana da ciwo ko to ballantana Allah ya aiko ka Allah ya aiko manzan nan nasa mala'ika ya zo masa da saƙo an ɗauke shi ya tafi har saman saman bakwai inda sidratul muntaha yayi magana da Allah ya ji kalamin Allah duda bai ga Allah ba kamar yadda annabi Musa ya ji kalamin Allah annabi ma ya ji kalamin Allah Allah ya bashi salloli guda biyar din nan kai tsaye da hamsin ne aka maida mana biyar godiya ta tabbata ga Allah sai mu ƙara gode masa da suka zama biyar amma fa ladan hamsin nan ake bayarwa in banda ubangiji karimi wa zai yi wannan shi ne ya halicce mu ya wajabta mana sallah hamsin annabi ya zo annabi musa ya ce masa je kaka roƙi allah rangwame ya koma wajen allah ya roƙi rangwame da a haka ana ragewa sai da sau koma biyar sai allah ta'ala ya ce ma yi baddalul ƙaunar ladayya wa ma ana bi zallamin lil abi hiya hamsin fil adad wa hamsuna fil ajir ba a musa ya zance a wajena da na ce hamsin ɗin nan a hakan za su zauna amma adadin biyar za ku yi sai dai ladan hamsin ɗin za a baku da haka idan kai sallan asubahi to ladan asuba goma za a baka in kai azahar ladan azahar goma za a baka haka za a yi baka kuma idan ka yi ta a cikin jam'i kuma a sake ninka maka sau ashirin da bakwai in kuma kai kaɗai a gida ka yi sa'a ta karɓi sai a baka ladan ka kai kaɗai shi kaɗai to annabi ya zo da irin wannan yaƙinin fa amma aka ƙareta shi abin akwai cutarwa akwai zafi shi ya saka wajaje da yawa a cikin alkur'ani za ga Allah yake ta rarashin annabi to annabi ma aka karaita shi shi da ya karɓo saƙon kai tsaye shi da aka aiko malami takanas ya zo ya dinga gaya masa saƙon aka karaita shi ya yi haƙuri to kai kuma don ka faɗa aka karaita ka sai kai tashin hankali inda ma ka isar da saƙon kawai ka faɗa kai fatan Allah ya sa abi ko ba haka ba wani mai tallan magani da da yake cewa ko ka sha ko kar ka sha sai ce kai gara ma dai ka sha to kai ma mai wazi sai kai haka ko ka yadda ko kar ka yadda kai gara ma dai ka yadda amma in ba a yadda ba kuma ba abin tashin hankali ba ne Allah ya ba mu ikon bi faƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وأعرض عن المشركين الله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك كبي أبن دعك مك وحي دعك وجن أبنجنك كبي أبن دعك مك وحي دعك وجن أبنجنك واتو القرآن كنا لا إله إلا هو باب أبن بوتا ودشن شنتا فاتشي الله دنن wa a'rid anil mushrikin Allah ce ka rabu da mushrikai duk abin da za su faɗa fala ta'taddu bihim karka damu da su wa bi abatilihim da kuma barnat su da suke aiwatarwa duk abin da za su yi annabi Allah ya ce ma annabin sa yi hakuri karka damu da su kar su kange ka daga abin da suke aikatawa to haka kullun ake so musulmi kada ya damu da tsangwamar kafirai kada ya zamu da cutarwa da za su masa da baki ko a bayyane ma dama suna yi dan su kange shi daga bin Allah yabi Allah ɗin eh ai yanzu misali kaman kafirai tsananin watan hikidi ne a cikin zuciyarsu yayi ƙarfi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ce asliyan suke wa annabi tun tada can wanda kakanninsu suke yi sun ki annabi sun ki saƙon da ya zo da shi sun ki tona musu asiri da ya yi saboda lokacin su suka mamayi duniya su ake ganin ma'abuta littafi kuma suna jan mutane akan ƙarya sun canja littafin suna ci da shi ƙur'ani sai ya zo sai ya ƙaryata cushen da suka yi to wannan gabar sai take ransu dangane da annabi kuma gaba ta biyu suna fatan ina ma a ce annabin ƙarshen zamani a cikinsu ya zo don sun karanta a taura shi ne mai daraja kuma shi ne cikamaki dalilin da ya sa kenan suka taso daga ƙasarsu suka yi hijira suka tafi wannan madina ya karib suka zauna tun kafin larabawa su zauna domin asalin mutanen madina mutanen kasan yaman ne lokacin da aka yi sailul army da allah ya ba da labarin to a lokacin ne suka tarwatsa shi yasa za ga madina tsakaninta da kasar yaman babu nisa bai wuce 100 km ba ko abin da ya kama da haka sai ka shiga cikin kasar yaman so mutanen yaman ne da aka yi wani ambaliyar ruwa da allah ya ba da labarin cikin suratu saba to su ne suka zo suka watsu a duniya to wasu kuma sai suka zauna a nan yafriba to lokacin da suka zauna ma sun samu yahudawa su kuma suna jiran dakon zuwan annabin ƙarshen zamani kuma Allah cikin ikonsa sai bai fitar da shi a cikin su ba sai Allah ya fitar da shi a cikin larabawa to wannan sai ya zama gaba ta biyu me ya saka Allah zai aiko annabi ba a cikin su ba alhali su ne ya saba aikowa annabi ka ci fa iya shege wai su ne za su gaya ma Allah abin da zai yi su za su gaya ma Allah to Allah ce ahum ya kasimuna rahmatu rabbik su suke raba annabta ne kam rahmatu rabbik ana ana nufi annabta shin su suke raba annabtan ne da za su ce me yasa Allah bai bayar a can ba to don haka wannan gabar ita ce da kuma sai dara da musulunci ya samu a duniya wallahi shine gabar su shi yasa a kowane lokaci sai kaga arna lokaci lokaci su ba abinda suke sha'awa kamar su zagi annabi su wai suna ga hakan in sun yi sun dan huce ba kai suka damu da kai kai tsaye ba a annabin suke jin haushi annabin ne ba sa so gabar ta su a annabin ne kai ma sai ta shafe ka me yasa ka bi shi to she saka mu musulmi a kowane lokaci idan har aka attacking annabin mu ba a hana mu mu fito dan yin kariya ma annabin mu ba to amma kada ya zamanto kariyar ta tashin hankali ne me yasa suka ki annabi saboda qur'anin da yazo da shi me ya saka kai suka tsane ka saboda ka bi annabi a bisa koyarwar ƙwar'ani ko da ku annabi baya na to a lokacin da suka muzanta annabi kai kuma sai ka ƙara riko da ƙwar'anin ka ƙara san annabi ka ƙara nuna darajar annabin wallahi tallahi ya fi duk abin da za ka musu ya fi ma ka kashe su ya fi ma ka zage su ya fi ka musu ƙone-ƙone na dukiya ka ƙi musu wannan ɗin kuma ka ƙara nuna darajar annabin ka ƙara tamassuki da abin da annabin ya zo ka ƙara san wannan manzan wallahi ya fi musu ciwo akan komai shi ya saka kullum tamassuki da manzon Allah tamassuki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shine abin da babban makamin da za a yaki waɗanda ba musulmi ba to shi yasa shi kansa annabin anan Allah ce wa a'rid anil mushrikin ka rabu da mushrikai fala ta'attadu bihim wa bi abatilihim ai kada ka damu da su kada ka damu da barnatarsu da barnace barnacen su da suke ai dum alama anta alaihi min ash-shara'i ka dawwama akan abin da kake kan nan nasa na shari'ar Allah wal ahkam allati umdatuha at-tauhid da hukunce hukuncen shari'ar Allah nan wanda ginshikin wannan shari'ar shine kadaita Allah ba sa so a kadaita Allah aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu abin bauta da yawa sai a sanya su zama ɗaya ka ce trinity ƙarya ne allah kaɗaitacce ne ka musu probin hakan a cikin bible ɗin nasu in yahudawa ne ka nuna musu su azzalumai ne macuta ne ga abin da allah ta'ala ya faɗa dangane da su kuma ka yi riko da saƙon allah da saƙon da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to wannan shine babban bijirma waɗanda ba musulmi ba Allah ka ba mu sabaci a kayan gaskiya. Amin. Na'am.
Walau sha'a Allahu ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim hafiza وما أنت عليهم بوكيل Allah ya ce walau sha Allahu inda fa Allah ya so ma ashraku wallahi da basu shirka ba eh kasan akwai mashi'a ta ubangiji tana gudana kuma almashi'a tukhalifu arwida ko almashi'atu wal irada tukhalifan arwida mashi'a ta ubangiji da irada ta ubangiji ta saba mai yarda ta Allah mun gane ko wannan babin tauhidi ne ba abin da yake faruwa sai Allah ya yi nufin kaza ya faru ba wani abu da ya isa ya fita daga nufin Allah Allah ne yake nufin kome ya faru ƙaba'i na Ubangiji kenan ƙaba'ul kauni abin da zai kasance dama Allah ya riga ya rubuta shi duk abin da zai faru positive ne ko negative Allah ya rubuta kuma ba abin da zai faru a duniya face kai ba abin da zai fani fil kaun in nace duniya na takaita abin ba abin da zai fani fil kaun face a karkashin mashi'a da irada ta Allah sai Allah ya so kazan ya faru ba abin da yasa ya fita daga cikin ikon Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin duk abin da ya wakana to da son Allah ne Allah ya so hakan ya faru kuma Allah ya yi nufin hakan ya faru to amma cikin abin da Allah ya so ya faru da abin da ya nufi ya faru akwai ababen da ya ware su kuma ya ce bai yarda da su ba mun fahimta akwai ababen da Allah ya ware kuma sai ya ce to wannan shi ne ya yi nufin su faru amma Allah bai yarda kaza ɗin ya faru ba ko bai yarda mutane kai su aikata kaza ɗin ba amma ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji yake to daga cikin wannan akwai kafirci Allah ta'ala shine ya hukunta kafiri ya kafirci don kafiri ba shi ne watan ya tsara komai ba Allah shi ne ya tsara komai to amma Allah subhanahu wata'ala sai ya sakar ma bawa mara sai ya ba shi hankali sai ya ba shi tunani don ya jarraba shi kana kuma sai Allah ta'ala ya aiko masa ɗan saƙo manzanni su riƙa nuna masa abu mai kyau da abu mummuna bu wannan layin shi ne Allah yake so kaga ai wannan layin shi ya fi kyau bi shi kada ka bu wannan layin Allah baya so domin kaga wannan layin natijarsa baya zamantowa mai kyau to sai aka saka ma bawa mara ya zabi yanzu abin da shi yake so a karin kansa bai isa ya fita daga abin da Allah ya riga ya rubuta ba amma yanzu an bashi wata karamar dama ya zaba wa kansa mun fahimta to don haka idan ya zaɓi dama to sai Allah ya taimaka masa ta kan dama in ya zaɓi hagu to sai Allah ta'ala ya bashi akan abin da ya zaɓa ma kansa to shi yasa Allah ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura an nusar da mutum tafarki kuma aka nuna masa hanyar Allah mai kyau kuma sai Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yardan mu bayansa su yi makansu zaɓi na yin kafirci ba abin da ya yarda su yi makansu zaɓi shine imani to shi saka nan Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu ma ashraku inda Allah ta'ala ya so tun fil azal ya tsara babu shirka kwata-kwata to ba wanda zai shirka inda Allah ya so ya tsara mutane ba zai jaraba su kaman yadda ya kaman kaman wato ba zai jaraba su ba yanda yayi nufin zai tsara su ne kaman mala'iku to da mutane su ma kaman mala'iku za su zama kaga mala'iku babu kafirai a cikin su mala'iku babu wanda yake sako mala'iku babu wanda yake fita daga abin da Allah ya ce masa yayi da haka su mala'iku kaifi ɗaya suke haka suke tafiya yusabbihuna al-laila wan-nahar to da Allah ya so da hakan zai yi mutane to amma sai ya tsara mutane su zai musu jarabawa shi yasa ka haifar da su daga aljanna ya kawo su duniya dan ya jaraba su saboda ba a sabo a aljanna inda an basu a aljanna to ba za su yi sabo ba to sai ya kawo su duniya sai dan ba su wani free will aka dan bar musu baste su zaba wa kansu amma dai bai bar su haka cikin duhu ba sai aiko manzanni to inda Allah ya so to da sai yayi mutane su ma kaman mala'iku in yayi su kaman mala'iku za a samu mai shirka ba za a samu ba to shine Allah ya ce walau sha Allahu ma ashraku inda Allah ta'ala ya so da babu ma wanda zai shirka wa ma ja'alnaka alaihim hafiza amma duk da haka su waɗannan da aka aiko ka ka musu gargadi ba a sanya ka mai tsaro akan sa baraqiba ba wai tsaron su zaka yi sai san yi aikin da kan musu umarni ba fatujazihim bi a'malihim ballantana ka musu sakamako a cikin ayyukansu wa ma anta alaihim bi wakil kuma ba a sanya ka kai ka zamanto wakili akan su ba ay min jihatihim taqumu bi umurihim wanda kai ne zaka tsaya wajen gudanar da al'amuran su ba wa tadabburi masalihihim kai ne zaka rika jujjuya al'amuran da zai zamanto musu maslaha ba fatatluba minna hidayatuhum ballantana ka nemi cewa su din ma dole an shiryar da su kai baka da wannan iko to annabi ma sallallahu alaihi wasallama aka ce wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwakil kai baka zamanto mai tsaro a kansu wakilin da zai tilasta su sai sun yi shirya ba to ina kuma kai mai isar da sako zaka ce dole sai mutane sun bi Allah a'a kar mai wa'azi ya daga hankalinsa akan wajen isar da sako ko da a rayuwa ne in nace mai wa'azi anan ba wai wanda zai tara jama'a yana karanta Qur'ani ko hadisai da makamantansu ba ko da kai a gefe kai da abokinka ko kai da wani dan uwanka ko kai da wani makwabcinka ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba sai ka masa nasiha ka nuna masa abin da Allah ya ce ka ja hankalinsa akan kada ya aikata kaza kuma sai ya kiya kana masa wa'azi shi kuma yana ki to karka ce wai sai ka dugun zuma ranka annabi ma an hana shi shi ma wanda aka aiko shi takanas ta sama eh innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muhtadin kuma aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya sanya takeici a cikin zuciyarsa wai dan ba su shirya ba to don haka isar da sako kawai zakai ka isar da sako duk dai wanda ya faɗi abin da Allah ya yi umarni zai yi sha'awan ya ga an bi kada kai kasa a gwiwa wajen isar da sako wai dan ba abi ba a ƙarshen lamari sai kaga Allah ya taimaka kuma an bin to Allah ta'ala ya gaya wa annabi wa ma anta alaihim bi wakil kai baka zamanto wakili a kayan su ba fatatluba minna hidayatuhum ballantana kace sai an shirar da su dole wa alaihim din nan da yazo fil mawdi'ain ai alaihim hafiza da alaihim wakila muta'alliqun bima ba'dahu qaddima ihtimaman aw ra'ayatan lil fawasil ai fal amru biyadina wato Allah yana nuna al'amarin a hannunsa yake na tasarrufu fihi kama na sha muke jujjuya al'amura kama yadda muka so wa inna ma alaikal balag wa tabshiru wal inzar abinda aka dora wa annabi shine ka isar da sakon kai albishir ga waɗanda suka bi kai gargadi ga waɗanda suka bijire thumma khataba ta'ala al mu'minin sannan Allah yayi magana da mu'minai bi Allah ya amilu shay'an yusi'u ila aqidatihim cewa muminai kada su aikata wani abu fa wanda zai lalata musu aqida aqidat tauhidi ta Allah subhanahu wataala shine ginshiki na addinin musulunci duk lokacin da mutum yake yin aiki amma babu tauhidi to kaman wanda yake gini ne a kayin yashi bai tona ya sa foundation ba sai ya gini akan yashi don Allah zai zauna daga iska ta jijjiga rufin kwanan sai kawai ka gargugo duk ya zube ba masa foundation ba to tauhidi shine ginshiki faqala sai Allah ta'ala ya ce
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
الله تعالى يمنك شيدي yadda za mu mu'amalanci waɗanda ba musulmi ba musamman dangane da ababen bautarsu wala ta subbul lazina ya da'una min dunillah Allah ya kashe di ga annabinsa da mabiyansa kada ku zagi ababen da suke bautawa min dunillahi baicin Allah ba na yi alihatahum kada ku zagi gumakansu ai la tasubbul asnam mana kada ku zaki gumaka waɗanda quraishawa ke bautawa kaga dai gunki ai ba wani abin kirki bane ko itace ne ko dai dutsi ko kuma wani cikui ko kuma wata zuma daskararriya ko dai wani abu dai daban dai jamadat ne ba kan komai suke ba to amma sai aka ce kada ku zage su gunki kuma yana cikin dagutai dawagit ne daguti ne amma sai aka ce kada ku zage su me yasa aka ce kar ku zagi gumakan nasu ababen bautan nasu fayasubbullaha ballantana su kuma wajen ramuwa su zagi Allah ai shi kuke bautawa in kuka zagi abun bautar su za su ce ai abun bauta bai fa abun bauta ba ko ba haka bane to don haka ana koyawa musulmi yadda za su mu'amalanci waɗanda ba musulmi ba musamman a ababen da waɗanda ba musulmi ba suke girmamawa in kun ga suna girmama wajen bautarsu misali cocinsu ne suke girmamawa kar ku zagi coci don kun zagi coci to su kuma za su zagi masallaci ko kuma su wuce nan ma kada ku zagi abin bautarsu ballantana su kuma su zagi abin bautarka duk abinda wanda ba musulmi ba yake girmamawa yake ganinsa da daraja to ai kai ne kake ganin wancan din bashi da daraja saboda shiriya da Allah ya baka kuma aka nuna maka matsayin wancan din to amma shi yanzu bai samu wannan shiriyar ba ana so ka tallata masa ne ya gane shiriyar ya daina ganin girman wancan din shi ma ya dawo ganin abinda girman abinda shine mai girma to don haka da uslubi mai kyau zaka tallata masa amma idan ka zagi abin bautarsa to shi ma sai zagi abin bautarka in ka muzanta addininsa shi ma sai muzanta addininka to don haka ba a so muzanta waɗanda ba musulmi ba musamman muzanta abin da suke ganinsa mai daraja ne a addininsu misali yanzu ka kira fafaroma ka zaga shi kuma sai zagi ƙaba ko ba ka bane ko kuma ya wuce nan zai iya zagan duk abin da ya niyya domin shi fafaroma yake gani da girma ga wanda yake catholic ko to shine Allah ya ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillah kada ku zagi waɗannan da suke bautawa baicin Allah fayasubbullah ballantana su kuma su zagi Allah ai fayasubba abiduha Allah adwan saboda gaba a itida'an wa zulma saboda ƙetare iyaka da kuma zalunci ai babu azzalimi kamar wanda zai zagi Allah ai ko yanzu a shari'a an hana mutum ya zagi baban wani ko ya zagi maman wani ko ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbansa ko yake ga masa sahabbansa yace mafi da ya ambata daga cikin kaba'ira shine mutum ya zagi baban mahaifan mu ya zagi mahaifansa yana daga cikin kaba'ira mutum ya zagi mahaifansa sai suka yi mamaki saboda an san dai dan kirki ba zai zagi mahaifansa kowane addini yake bi to sahabbai sai suka yi mamaki sai suka ce ya rasulullah kaifa yusubbu rajul abawahu ko abawaihi yaya mutum zai zagi mahaifansa kuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya zagi mahaifin wani ko mahaifiyar wani shi ma sai ya zagi mahaifiyarsa ko mahaifinsa ai al'adar mutum ne in ba mai hankali ba yawanci idan aka zagi mahaifin mutum shi ma sai ya zagi mahaifin wancan ko ba haka ba ne to yanzu kaga a wannan ma'aunin sai shari'a ta ce idan mutum ya zagi mahaifin wani shi ma wancan sai ya zagi mahaifinsa to yanzu shi wannan din shine ya zagi mahaifinsa to don haka kenan idan mutum ya zagi abin bautar waɗanda ba musulmi ba su kuma sai suka zagi Allah yanzu kenan ba implication waye ne ya zagi Allah shi wanda ya zagi abin bautar waɗancan ɗin ko ba haka ba wanda ya zagi abin bautar waɗancan ɗin shi ne yanzu ya zagi Allah to shi ne Allah ya kashe ni a kai wala ta subbul lazina ya da'una min dunillah fa ya subbullaha adwan bi gairi ilmin ballantana kuma su su zagi Allah wato saboda gaba saboda ƙetare iyaka da zalunci bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba inda suna da ilimi na sanin Allah da ba za su zagi Allah ba ai jahalan minhum billahi saboda sun jahilci Allah saboda su ba musulmi bane kazalika Allah yace kaman wannan kashedin da aka yi ai kama zayyana li haula imahum alaihi kaman yadda aka kawata ma wadancan abinda suke kayin sa zayyana li kulli ummatin amalahum haka muka kawata ma kowace al'umma irin aikin da suke aikatawa min alkhair wa sharri aikin mai kyau ne ko aikin shari haka aka kawata wa kowace al'umma wadda ta tsayu a kayan bin Allah to sai ka gaba abinda take sha'awa kamar bin Allah din wadda ta tsayu a kayan kin bin Allah ita kuma kin bin Allah shine yake bata nishadi ko ba haka bane eh kullu ya'malu ala shakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila kowa kan tafarkinsa da fahimtarsa da kuma gamsuwarsa yake aiki wanda shi bibiyan karatu ne wajen darasi wajen muzakara wajen daukan karatu na ilimi wajajen da ake muhabara shiga masallaci don ai karatun alkur'ani halka wacce take ta qur'ani a musaffa ne da makamanta idan mutum ya zan waɗannan shine tafarkinsa abin da yake bibiya to ba abin da zai ba sha'awa sai waɗannan nan duk inda waɗannan ake aikatawa nan ne tunaninsa yake kuma wannan ɗin shi ne zai ga kawai ai in ya ji wani ya kama ƙur'ani yi yake yi ya yi wajen izu biyar ba a masa gyara ba ana musaffa ya ce kai ai wani ƙur'ani alhamdulillah ya zauna masa musaffan nan da ake yi kai wani ai ya haifu ce ai gogagge ne wane ai wani in ana magana ya rufe kofa ko ba haka bane shi abin da aka kawata masa kenan amma wani kuma sai kaga sai ya ce ai Drogba ne ko wane ne irin yan ball din nan ko eh ko ya ce Ronaldo Ronaldo dai ai ba wanda ya iya kai shi scoring ball shi ba abin da yake burge shi sai wannan ko ba haka bane to kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum naji an yi shiru dan kawo misali da ball ko ta taba mutane da yawa ne to Allah ta'ala ya ce thumma ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa ga ubangijin su ne makomar su take fal akhirati arana lahira fa yunabbi'uhum ay fa yunabbi'uhum Allah ta'ala kuma sai Allah ta'ala ya ba su labari bima kanu ya'malun dangane da abin da suke aikatawa fa yujazihim bihi Allah ya musu sakamako da shi Allah ka mana kyakkyawan sakamako na'am وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها
aqsamu billahi nan ana magana dangane da kafiran makka suka dinga rantsuwa da Allah jahada aymanihim iya dagewa na rantsuwarsu ai gayata ijtihadihim fiha matukar da za su kai na irin rantsuwa suka dinga rantsuwa la in ja'atuhum ayatun idan har wata aya ta zo musu min maqatarahu daga abin da suka bida suka kaga suka ce ma annabi ya zo musu da kaza da kaza da kaza da kaza sai suka dinga rantsuwa da Allah iya gaya rantsuwa in har wannan ya zo musu la yu'minunna biha za su imani da ita in dai annabi ya zo masa da kaza da kaza da kaza kamar yadda suka dinga jera masa a cikin suratul isra'i to wai in waɗannan ayoyin suka zo la yu'minuna biha za su yi imani da abin da Allah ya ya aiko annabin da shi qul Allah ta'ala ya ce to ka gaya musu innamal ayatu indallahi irin waɗannan ayoyi a wajen Allah suke ba annabin ne yake kawowa min kibali nafsihi ba duk annabin da ya zo da wata aya ba wai shi ya tafo da ita ba a'a Allah ne ya bashi ya ce je ka da ita ayyun zilu haka ma ya sha'u to Allah ne yake saukar da ita kuma kamar yadda ya so wa inna ma ana nadhiru ni mai gargadi ne kawai wato ka gaya musu cewa ni mai gargadi ne kuma Allah ya ce wa ma yushirukum shin menene ma ya sakankantar da ku ayyudrikum bi imanihim idza ja'at menene ya sanar da ku cewa za su yi imanin ina waɗannan ayoyin sun zo ai antum la tadruna zalik ku ba ku san haka ba ku mu'minai domin mu'minai kai hatta annabin yana fatan a ce an aiko masa ayar da suka nema irin ayoyin da suka nema annabi yana fatan Allah ta'ala ya bashi kamar yadda aka bawa sa annabi Musa da su annabi Salih da sauran annabawa da suka gabata sa annabi Isa alaihi salam annabi shi ma yayi fatan a bada waɗannan ayoyin da suka nema sun ce a zo mana da kaza su shi ma ya zo da shi din to sai Allah ta'ala yake ambatawa wa ma yushirukum shin me ya sanar da ku me ya sakankantar da ku annaha cewa ita waɗannan ayoyin da suka nema idza ja'at in hatta zo la yu'minuna cewa ba za su yi imani ba ai lima sabaka fi ilmi Allah saboda abin da ya gabata na ilimin Allah Allah subhanahu wata'ala ya aiko irin waɗannan ayoyin a gabani shin annabi Musa da aka aiko masa waɗannan ayoyin fir'aunan ya yadda fir'aunan har ya mutu bai yadda ba ɗaya bayan ɗaya tis'a ayatin haka Allah ta'ala ya aike shi آيات مفصلات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات haka fa abin ya dinga juwa ɗaya bayan ɗaya amma kullum sai ce ya ayyuhas sa'iru du'u lana rabbaka lima ahida indak lima ahida inda la in kashafta anna rijza lanu'minanna bika ko laka wala wala nursilanna ma'aka bani isra'il sai mutum ya ɗaga ruwa zai sha sai ya zama jini sai fa ka kamfata a randa mutum ya gama kamfata a randa ko an gama zuba masa ya yi haka ya ɗaga zai sha sai ya zama jini haka aka dinga wasu fara'auna sai ya ajiye kuma ya koma ruwa aka dinga kuma da zai kai bakin nasa jinin zai ji ba zai iya sha ba aka azabtar da su kwanaki masu yawa da haka suka ce to roƙa mana ubangijin naka in an yaye wannan za mu yi imanin wani lokaci kuma aka jarrabe su da kwaɗi kwaɗi su cika ko'ina tana buɗewa kwanan abinci sai kwaɗi su cika kafin kai loma ɗaya sun cinye wani lokaci kuma aka jarrabe su da ruwa ambaliyar ruwa ya dinga zuwa kafin wancan wanda ya halaka su a nil wani lokaci kuma aka jarrabe su da kwarkwata su fir'auna ga mulki ga susan kwarkwata aka jarrabe su kwarkwata ta addabi kowa amma bai sa sun yi imani ba hasali su banu isra'ilan da aka halakar da fir'aunan a dalilin kubutar da su su din ma daga baya suka dinga sabawa annabi Musa su ma aka aika musu ƴaƴan cila suka ce muna son ka bugi dutsi ruwa ya zubo mana suka ya bugi dutsi ruwa maraimari tribes din su guda 12 daidai kabilan annabi ƴaƴan annabi Yaqub din ƴaƴa 12 ne ko ne kabila guda sai suka zama kabila guda 12 na banu Isra'ila ai a dalilin zuwan annabi yusuf ne da aka kai shi bauta kasan misra aka sai da shi aka tafi da shi kasan misra dalilin ke yadda manu isra'il din suka zauna a nan zamani ya zamani fir'aun ya ce to ai bauta ce ta kawo ku kasar ba mu mai da ku matsayin ku na baya su fararen mutane ne su ku mutanen masar kibtawa ne bakake ne ba fararen mutane ba to kaga waɗannan ayoyin da aka dinga kawo bai sa sun yi imani annabi isa alayhi salam da har matacce ya rayar da izinin allah amma a ƙarshe sai da suke fulotin su kashe shi ko allah ta'ala ya kubutar da shi to kuma alƙawarin allah shi ne duk lokacin da ya aiko aya aka nema ya aiko kuma ba a yadda ba to Allah yana aikowa kuma azaba to Allah ta'ala kuma ya kintsa shi wannan annabi shine annabin karshen zamani an aiko shi ga duniya gaba ɗaya duniyar za a halakar duka ya zama to ba kowa sakon ya katse a Allah yana nufin sakon ya ci gaba shi yasa cikin hikimarsa da suka nemi a kawo ayar ba wai Allah ya gaza bane annabin yana so a kawo ayar saboda shi kwaɗayinsa mutanen su yi imani to sai Allah ya rarrashe shi ce kai hakuri za su yi imanin cikin ruwan sanyi ba sai an kawo aya ba domin in an kawo aya ba su yi imani ba za a iya halakar da su baki daya to shine Allah ta'ala ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun me ya sanar da ku me ya sakankantar da ku cewa ayoyin idan sun zo ba za su yi imani ba Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa nuqallibu lokaci yayi sai mu tsaya nan insha Allah in Allah ta'ala ya kira yau mu gobe sai mu dora akan inda muka tsaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين